Kowar riƙe ƙura'ani ba zai tsiyace ba.
Wane mutum maganar subhana mai girma kowar riƙe ƙura'ani ba zai tsiyace ba.
Allah da kai ni ka fara batu mafi girma, dangon kaɗai na amin tunane mai alfarma, baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma. bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba dan iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowai
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shirin gwanayen alkur'ani wanda ke zuwa daga aminci rediyo kai tsaye mita 300.9 kamar kullum yan uwa tsawon lokaci ba ku ji gudanar wannan shirin ba saboda wata mai alfarma to insha Allah ta'ala lokaci yayi da za a ci gaba da gudanar da shi wannan shirin kullum muna tare da gwanayenmu na alkur'ani irin su gwani Ahmad Isa ka shahara gwani Ibrahim mai bahara da gwani Abdul Basit gwani Muhammad Rabi Fage da gwani Alasan mai duniya to insha Allah ta'ala yau za ku ji mu da wasu sababbin gwanaye ma'ana sababbin murya wadda za su bakunci wannan shirin saboda tattauna abin da ya kamata a tattauna na barka da sallah da kuma goron sallah masha Allah
ba zai tsiyace ba ya'yan uwa ku sani ƙur'ani mai tsarki saƙo ya zam daga jalla maɗaukakin sarki zuwa ga bayi idan sha'anan su yayi sauki da nufin su bi shi gaba dai kar ya zama insha Allah yanzu za mu saurari shi gwani za mu saurari shi gwani alasan duniyar kwani zai tattauna mana abin da ya kamata mu ji daga gare ku na abin da ya fa'idantu a baya na wannan program ko wannan shiri na gwanayen alkur'ani da kuma inda aka tsaya yanzu gani assalamu alaikum الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على حبيبه ورسوله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي آتاه سبعا من المقاني والقرآن العظيم وبعد الحمد لله أنقوى مسو سورارمو دمسو كلمو a daga nan gidan rediyo aminci a assalamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah kamar yadda dan uwa goni misbahu ya fara a yin sallama da cewa Allah cikin hikimarsa ya dawo da mu wannan shiri wanda muka tafi hutu dalilin azumi to alhamdulillah yanzu gashi Allah cikin lamuncewarsa da yardarsa da faralarsa ya dawo da mu gashi har mun shigo zangon shiri har ya fara to kullum dai abin da ake nema a wajen bawa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala in Allah yayi wa bawa wata ko ya take to abin da zai yi dan ta yauki ta yi danko ta zama mai albarka samada sai ya zama mai godiya in ya sa godiya sai ya dora to babu shakka muna godewa Allah da ya bamu dama da iko da lamani muka ta gudanar da wannan shiri har muka zo ya zama ramadanu ne ya zama wato wani babban zango namu wanda zai tsayar muka shiga waɗansu abubuwa allah kuma yarda kuma aka dawo to gaskiya mun gode wa Allah tabaraka wa sannan abu na biyu ana cewa waiwaye adan tafiya abubuwan da muka yi ta tattaunawa lalle ne ya kamata mu bibiyi masu sauraro mu ga cewa wace irin fa'ida suke fa'idantuwa ko ko suka fa'idantu da wannan shiri wanda muka gudanar a har zuwa ramadanu sannan abu na biyu kuma ha'ilau yaya ne suka ji a cikin yankewar mu tsawon wata guda ko wajen wata biyu babu wannan shiri a matsayin suna waɗanda sun saba sauraron wannan shiri an saba tattaunawa an saba karuwa an saba a motsa juna a wannan janibi na shanin riko da alkur'ani mai girma to kamar yaya kewar ta zame musu sannan a yaya yanayin fa'idar take sannan wane ilimi ne su suka samu kamar yadda mun samu wani ilimi wannan fatarar mu akwai ilimin da muka samu yanzu Allah da za a bi shi da tattaunawa mu ba dan kaɗan ba to to su ma wane ilimi suka samu a cikin tattaunawa wannan shiru din wani ilimi ta ba su ina kullum dama abu ne wanda yake namu gaba daya na ahal qur'an wa ahbabihim wani bawan Allah ya zo samu gwani isa ka shahara na'am yake sa gwani duk lokacin da litinin ta yi a cikin ramadana na'am sai na dinga ji kamar bani da lafiya sai ke tambayar sa me da me yace saboda fa'idantuwa da yake da shirin gwanayen alkur'ani Allahu akbar amma yanzu shiru duk da dai a ramadana Mm.
ba zama ake sasakai ba eh a ce to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ci gaba da wannan shiri ya kawo Mm.
wanda ya shiga zuciyar mutane ta yadda ake kwadaitar da su alkur'ani da abin da yake cikin alkur'ani gaskiya ne masha Allah alhamdulillah wannan da ci gaba musamman da ya zamo shi shirin namu Mm.
an yi masa tsari tsari shine an yi shi ne ahal qur'an amma bangaren tsangaya kawai gaskiya
waɗannan 'yan tsangaya kawai dinnan suna daga cikin abin da afirka nigeria ayocin nigeria allah ya yi musu baiwa da shi ya yi mana wata ni'ima mu mutanen nigeria musamman arewacin nigeria ya yi mana ni'imar da ƙasanmu gaba ɗaya a haɗe za ta bugi ƙirji da cewa a wannan ɓangare kam babu wata ƙasa kamar ya ita alhamdulillah gaskiya ne saboda kasancewa dukufa tsangaya a sa alkur'ani shi kaɗai ya zama shi ake buƙatar sani kuma a tsaya a san shin har a kai wani mataki wanda abubuwan suna nan da yawa gaskiya ne.
wannan baiwa ce wanda Allah ya yi wa ƙasar nan tamu a haɗe yawa yankin nan namu a haɗe yawa al'umman nan tamu a haɗe kai har addinin nan namu a na musulunci wanda addini na duniya gaba ɗaya na ko ina inda halitta Allah take amma shi kansa addinin Allah ya karfafe shi da irin waɗannan dakarun alƙur'ani waɗanda suka ji suka gani suka yi su dukufa akan allo bukata suke yi su lissafe ƙur'ani baki ɗayansa lafazan wa kitabata gaskiya ne.
wajen a rubuta shi wajen a furta shi ba sa son ya zama akwai wani harafi wanda ba su san zamansa ba gaskiya ne.
hatta a rubuce yaya tsayuwar lanjaye take yaya tsayuwar ba take yaya in za a rubuta bismillah dugon ba ake fara yi ko ko dungun ya dogo ake yi ko gajere ya ake kaza a abubuwa haka wannan tsari na tsangaya yake wato ta hanyar wato bibiya cewa ƙur'ani ɗaya bayan ɗaya tun ana maganar sura ake maganar aya ake maganar kalma ana maganar harfan bi harfin a tsangaya haka ake bibiyar ƙur'ani duya a tsangaya ba a kallanta na'am kawai dukufa za a yi kowa an san iya arzikinsa zai samu gaskiya amma wata wuya ba ta sa a kaucewa wani ilimi na sanin alkur'ani matukar na furtawa ne ko ko na rubutawa ne wata wuya ba ta sa a kewaye masa sai an fito da shi sai an san shi sai kuma an sanar sai kuma an ɗaura wasu a kai gaskiya ne.
wannan baiwa ce wacce ita kanta wato a bar duk wanda Allah ya yi shi a wannan yankin ne ya ji cewa yankinsa Allah ya yi masa wata baiwa wacce bai aje ta a duniya a wani guri ba irin yadda- yadda ya aje ta a Najeriya.
gaskiya ne Wannan ba karamin ci gaba bane.
alhamdulillah gwani kana cikin bayani sai Allah ya kawo mana ɗaya daga cikin bakin mu Na'am.
shine gwani Aminu Musa wanda ake fi sani wanda aka fi sani da gwani Aminu daraktan tilawa to gwani Aminu ah, muna maka barka da zuwa to masha Allah madalla to masha Allah ina muku fatan alkhairi masha Allah to gwani Aminu abin da muke so mu sani kai kana da ɗaya daga cikin waɗanda suke bibiye shirin nan yau da gobe na'am
kowane lokaci gaskiya daga lokacin da aka fara shirin nan kana bibiyar sa ya zo ya datse saboda watan Ramadana gaskiya ne me ka fa'idantu kafin ramadana bayan ramadana da shirin ya tsaya me wani irin kalubale ka samu To, masha Allah, alhamdulillahi, a kafin wannan shiri mai albarka da ake gabatarwa ya tsaya, na fa'idantu da abubuwa sosai da dama.
na'am A daga cikin abubuwan da na fa'idanta da su, akwai yanayin tattaunawar da manyan gwanayenmu suke yi a wannan gidan rediyo mai albarka na
sosai na yi fa'idanti da abubuwa da dama sosai saboda na ƙara wayewa da al'amura sosai a ciki na sannan kuma bayan wannan shiri ya tsaya gaskiya na ji ɗan damuwa a kai musamman saboda 'yan uwa suna ta tambayan mu suna kiran mu wasu ma turo test suke yi sukan cewa wai lafiya har yanzu ya aka yi shirin nan bai dora ba cikin wata cikin wannan wata mai alfarma kuma alhalin a cikin wannan lokaci aka fi so Eh.
shirin ya ci gaba a ji ƙur'ani a ji alkur'ani da sauran abubuwa da ake tattaunawa a kai so sai muke ce musu ai ba wai tsayawa aka yi gabaki ɗaya ba an ɗan tafi wani hutu ne haka saboda yanayin nauyin jagoranci na su wannan gwanayen da suke yi da shi to wannan shi ne abubuwan da na fahimta kuma na fa'idantu da kuma ba su malamanmu eh, mufassarai dama na'am na yanayin lokaci da gaskiya ne idan aka ce za mu gudanar da wannan shirin na'am za a sami karancin lokaci gaskiya ne wannan to ƙwarai kuwa.
ni na na jiyo gare ka a wannan shiri kamar yadda kowa ya sani cewa wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyo mai aikin Allah shine ya ɗauki ɗawainiyar wannan shiri da ake gudanar da shi tsawon lokaci har yanzu ba su samu wani matallafi da zai tallafi shirin nan domin a kai shi inda ya kamata ya je ba har yanzu suna gudanar duk abin da kaga an gudanar a shirin nan shi wannan gidan rediyo shi yake daukan ɗawainiya gaskiya ne shin mutane a matsayinka na babba a wannan tafiya ba sa tunkara ka da irin waye yake daukan wannan shirin wani irin abubuwa kake samu dangane da abin da yake to masha Allah magana ta gaskiya ba ɗaya ba ba biyu ba waɗanda suke cewa wane ne yake ɗaukar wannan shiri tsakanin manyan mutane da masoya na amma sai dai ka ce gidan rediyon ne kawai suka ware fi sabilillahi saboda da can da farko a sai na ɗauka ma su gidan rediyon kamar sun yi wa kansu wani zaɓi ne sun riƙe kayansu irin abin da ake cewa not for sale na na'am irin layu ba'u Na'am.
ba ma na sayarwa ba ne shi Na'am.
wannan ba za su saida ba Na'am.
kafin mu tattauna Na'am.
kaɗan kaɗan da shi ma mun sani na ta amma ƙarshe ma an na fahimci to ai su wannan ɗauka wannan shiri da suka yi sun yi ne don ƙaunarsu da alƙur'ani na don kuma ƙoƙarin su ma su ga sun ba da gudunmuwarsu a ɓangaren alƙur'anin nan musamman a ɓangaren tsangaya ɗin nan na suna da wato nuna cewa yadda suka zama su ma a, daga waɗanda suka taso daga wannan fannin ne na saboda haka akwai buƙatar su tasu ta cewa su ba da wata gudunmawa tasu wannan kusan shi ne musabbabin ba da wannan gudunmawa tasu amma sun bayar ne kofa a buɗe saboda abin a da yawa idan kana son alkhairi ya gudana to ka fara gaskiya in ka fara Allah ne kaɗai ya san waɗanda za ka samu mabiya da mataimaka to ba shakka sai daga baya na fahimci da wannan manufar ne ma suka ba da wannan wato wannan maudu'i wannan wannan wannan awa ɗaya da suke bayarwa a duk sati to babu shakka kam ban yi tsammanin har za a kawo ya haka ba a yadda ni ma waɗanda suka tuntuɓe ne ba ɗaya ba biyu ba wato ba a samu wani ko wasu wanda za su hoɓɓasa su zo su ce ga wata gudunmawa tasu ko haɗin gwiwa da gidan rediyo ko kuma su su zama sun ɗauka domin dai ana yi.
to wani idan kafin shi ne Na'am,
masoyanka na'am, da abokanka masu alkur'ani na'am, da masoyanka masoya alkur'ani na'am.
wani irin kallo suke yi wa aminci rediyo a matsayin wanda ya dauki irin wannan abin da ba kowa ne zai iya ba
Masha Allah, ai abin da yake faruwa ai da hanni ma na faɗa maka ina daga cikin wanda ya dunkule aminci rediyo ya ba shi wani irin girman cewa ya ɗauki wata babbar gabara wadda ba duk kai ba. domin ai kowa ya sani ai a ƙasar nan muke magana akan sha'anin yan tsangaya ba kowa bane ya da rungumi yan tsangaya ko ya goye su a baya don su taka su isar da wata manufa tasu don a fahimce su masu fahimta ba kowa bane zai iya haka sannan kuma haila kuma kayan kuɗi kaga abu biyu ne ya haɗu ga dukiya ga kuma rungumar abin da ba kowa bane ma da ya fahimci rungume shi amma Allah da yake masa taimakon irin wannan gidan rediyo na aminci din nan ire-iren sunnan ita ta kawo har muke da fahimtar juna da yanzu ba a ɗare-ɗare da mu an san cewa duk irin damar da aka bamu ashe mu ma kamar irin kowanne dan adam ne da yake rayuwa cikin sauki in bayani ne a bakin mu za a ji shi da sauki ba mu da wani wata manufa fara daɗi ko wani abu duk wannan taimako nasu da wannan ba da dama tasu iya ta kawo haka to wannan shi yake nuna maka cewa su mutane da suka ɗauki abinci rediyo akan wannan wato namijin kokari da ta yin ɗaukar nauyin gwanayen alkur'ani su isar da manufofinsu magana ta gaskiya matsayin babba ne mai girma ne banda kuma addu'a wacce ba ta yankewa kowane irin mutum ba zai tuna shirin nan ba balle ya saurare shi sai ya ce wannan gidan rediyo na aminci Allah saka masa lafiya kai amma waɗannan mutane sun yi kokari kai amma waɗannan mutanen masoya ne inda ana haka da an yi kaza banda fa kuma girman su da ake gani ga irin addu'a da kyakkyawan yabo da ake musu kana cikin magana sai Allah kawo mana ɗaya daga cikin gwanayen mu wani Abdul Basit wani Rabi Fage Allah ya gafarta masa wani muna maka barka da zuwa masha Allah to gwani a duniyar Qur'ani gaba ɗaya daga an ce gwani alasan duniyar kwami ko a ce gwani ahmad isa ka shahara ko a ce gwani abdulbasir fage ko a ce gwani amin darakta ko a ce gwani ibrahim mai bahara ire-iren ku ne manyan gwanaye wanda duniyar alkurani take alfahari da ku wani wani irin jan hankali za ka yi ga wa'yanda ya kamata a ce bayan ba ku gobansu za a kalle ta a madadinku
gaskiya ne wannan shi ma maudu'i ne mai zaman kansa kuma mai faɗi to amma alhamdulillahi ai ita irin wannan kalmar kalma ce mai albarka kaɗan ma tana yi to gaskiyar lamari ni ba iya waɗanda nan gaba za a ce in ba magabata sai su ba har masoyansu ni ina so har masoyanmu waɗanda zaman gari ya haɗa mu daban da zaman ƙasa ta haɗa mu ina jan hankalinmu a dasa cewa wannan sha'anin a karanta alkur'ani a tsangayance da manufar ƙur'anin harafin ake so a sani da lafazin wannan kusan a duniya babu abin da za ka yi ƙoƙari ya zama akwai gudunmuwarka a cikinsa kamarsa saboda asali tushe ba abun wasa ba ne duk abin da ka sani yau a duniya ana tunƙaho da shi in ya kai ya kawo shi ana tunƙaho da alƙur'ani wani abu na duniya duka ɗaya ne na zamani ne wanda yake kawai na wani abu ne na wannan duniya wanda za a iya cewa ba abin da ya shafi addini ba na amfani ne na 'yan adam ko ko wani abu ne wanda shi ya shafi ilimi kasatan ko ko wani abu ne wanda shi ɗungurungun ma addini yake nufi duk gaba ɗayansa tunkawansa da dogaransa alƙur'anin nan kuma alƙur'anin nan ainihin wannan lafazin da harafin shi ne tushe daga nan ne kowa yake zuwa ya ɗebi nasa duk wanda ya ɗebi wani abu a cikin nan fassara ya ɗauka tun daga kan mai tafsiri shi ne kowa kusa a nan shi kansa fassara ya ɗauka mai sana'a wanda zai zai dubu rana ya dubu tauraro idan ya jan faɗi sa ƙur'ani ya ɗebi kayan sana'a fassara ya ɗauka wanda zai gine-gine da wanda zai zane-zane fassara ya ɗauka wanda zai yi magani na magunguna fasara ya ɗauka har har har har haka kai zuwa wanda zai je ya yi shugabanci wa uba wanda komai da shugabanci take tafiya fasara ya ɗauka kai ban tsaya maka ba har wanda zai yi sallah da wanda zai azumi da wanda zai haji da wanda zai zakka duka tafsiri ya ɗauka ka gane daga nan wannan abin da yan tsaya suka ba da kansu da rayuwarsu daga nan ne ake ɗiban abu kowa da irin baiwar da Allah ya masa da irin ilimin da zai iya ganewa da irin yadda yake sauwara ilimin da irin yadda yake intajinsa da irin yadda yake kawo a takashuf nasa na gaban zamani daga nan da ya zo ya ɗauka su masu tsangaya su suka ɗau asali su ne asali wanda ba su kuma ya ɗautu yauwa ya ɗaure shi saboda haka su da suke asalin nan ashe wani wajibi ne ya zama duk abin da kake yi ka yi ƙoƙarin ya zama akwai wata gudunmawar ta kai zuwa gare su to balle kuma waɗanda su yanzu ma a tsangaya suke su kuma ke ƙoƙarin nan gaba su kama rike wannan al'amari wannan ba karamin alkhairi ba ne Allah ya yi mana ba karamin zaɓuwa Allah ya yi mana in bulaguro ya kama ka guri misu bawo wallahi ka tashi ka tafi wata ƙasa ka je kana so ka ga yadda ake rubuta alƙur'ani da ka wallahi za ka sha wuya ba za ka samu mu kuma anan daga abin da yake ba shi da wuya gaba ɗaya a tsangaya ai ina ganin na farko shi rubuta Qur'ani da kako ne matakin farko to wannan ba karamin abu bane gaskiya ne a rubuta shi a fudda harfan sa kuma da wani abu kuma wai su wanda suke tsangaye nan sun yadda su dukufu akan Qur'an daga ranar da suka fara har ranar mutuwar su sun imani Qur'an nan zai rike su kuma rike su Kwarai ko.
Wani ba su ka zo.
An so maraba.
wannan ba karamin al'amari bane sannan waɗanda suka zo suka karanta suka tafi suka yi sana'o'i sun linka waɗanda suke cikin tsangayar sau ɗari in ka kasa ɗari kaso casa'in da tara suna gurare mabambanta duk daga nan aka samu kaso ɗaya ne wanda za ka je ka same tun da ka bar shi yana nan wannan abu da irin wannan albarka ai abin farin ciki ne ya zama duk irin abin da za a yi na farko ma ita ni'imar ta dawwama a cikinmu kattabanmu na biyu duk irin abin da zai inganta abin kuma duk irin abin da za a yi a yi musu abin da shi ne zai inganta musu ka san idan kana so ka inganta ha'ilau shi kansa dan adam akan wani wata hanya da yake kai to sai kuma ka zo ka yi masa in za ka yin to ka yi mishi kuma abin da shi ne zai inganta shi magana ta gaskiya su yan gaya suna da buƙatar koyaushe ya zama sun keɓe a gefe daga su sai wannan alƙur'anin sai ɗalibansu magana ta gaskiya suna so komai nasu ya zama daban ne kamar yadda sai an ware daban an ba wa littafin kulliya gaba ɗaya ake fahimta Kwarai kuwa.
musamman su irin nasu karatu Kwarai kuwa.
to duk mutumin da ah, mun fara magana ne akan waɗanda nan gaba za su biyo wanda za su biyo baya Gaskiya ne.
ai babu abin da za mu yi sai albishir da muke musu Mm.
da ƙarfafa gwiwa da cewa wannan hanya hanya ce wacce take lalle sun hau hanyar da babu wata hanya wacce ta fita kuma duk wata hanya in dai akwai alkhairi a cikin ta so daga nan ta haifu Kwarai kuwa.
saboda haka ashe hanyar da ake kai ta inganta Kwarai kuwa.
to Allah tabaraka wa ta'ala sai fatan ya taimake mu kullum abu aikin da alquran nan yake mana aikin da karatun nan da ake yin shi wanda babu wat- babu wata kasan wani lokacin a tattaunawa har akan cewa ana yin karatun ilimi ana yin karatun littattafai ana kaza ana kaza Mm.
ai ana yi mana Mm.
ai shi qur'anin jama'a ta sane da yawa akwai waɗanda su iya shi din kawai suke yi Kwarai abin da suka fahimta ko da tambaya ko wani ne ya gaya musu ko kuma suka ɗanyi karatu ɗan kaɗan wanda bai wuce kawo aidi da halari ba iya shi suke bauta ubangiji su da shi Kwarai in kuwa.
ka zo ka ce musu ga sayi bukari in koya ma zai ce baya so Kwarai kuwa.
wannan qur'ani shi ya ishe ni duniyar nan nawa take Ai, ni kwarai.
kuma ba ba wata mu'amala da nake da wani Kwarai kuwa.
kullum ka zo baka same ni a nan ba to ina ɗaki Ai, kwarai.
ko kuma juma'a ce na je masallaci in dawo Ai, kwarai kuwa.
to kaga ashe shi tasa harkar da ya tsare ya duk abin da ake son ya samu mata ya samu mata Gaskiya ne. Wani albashi To. ah, an gudanar da program tsawon lokaci.
eh, ai, ina ina biye da ku.
A Ramadana ya zo ya abin nan.
Na.
Wani ci gaba ka samu kafin Ramadana. Da Ramadana ya zo ya tsaye da Program.
shirin gwanayen Alƙur'ani.
Mm.
Wani irin kalubale ka samu daga wajen masoya wannan shiri na gwanayen Alƙur'ani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Eh, ina ƙara jaddada godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana watan Ramadanu lafiya muka yi ibadar azumi lafiya muka gama lafiya yanzu ga shahar an yi idi ma sallah da wajen kwana hudu baya mun gode wa Allah da Allah ya raya mu muka ga wa'annan kwanuka kuma alhamdulillah tun ina hanya sakamakon uzurruka da suka dan tare kuma gari da dan gosulo ya sa na makara amma dai ina biye da ku kuma ga gwani Allah san Allah ya saka musu da alheri na ji tattauna ga gwani Aminu ga kai gwani Misbahu tunda na tawo duk na ji ji ku gaba daya wanda wannan tattauna da gwani Allah san yake muhimmiyar tattaunawa ce muhimmiya ce da gaskiyan gaskiya kamata a kula da ita kuma nasihohi ne masu kyau wanda ya kamata kowanne daga cikinmu da mu da muke nan da waɗanda suke sauraron mu a duk inda suke su yi kokari su dabbaka yin aiki da wannan abubuwan da ya faɗa Allah kuma ya saka masa da alkhairi dangane da tambayar ka kuma na shi wannan shiri na gwanayen alkur'ani irin ci gaban da aka samu da kuma kalubalen da aka fuskanta na wannan canjin tasha da aka yi dan canjin tasha ne zan kira shi ba za a ce hutu ba eh ba zai zama hutu ba sai dai mu ce canjin tasha muna wannan an koma wata yawa saboda ramadan shi in yazo babban lamba ake hawa a hau dogon taji in an hau ba sauka to shine abin da ya faru kuma alhamdulillah kafin ramadanu dama ina ganin da sati biyu saboda litinin inda daga ita aka shiga ramadanu ranar laraba ne ko alhamis ya zama na ta zo bakin azumi abubuwa sun yawa ba mu zauna ba amma ta kafin ita in ban manta ba anan da ni da kai da shi malam muhammad sani mun tattauna kan wani shiri zamu yi wajen shiga ramadanu me ya kamata mutane waɗanda suke sauraron shirin nan daga cikin amfani da shirin nan yake me ya kamata su yi da wani adadi da ya kamata su ɗauka na alkur'ani su yi su samu muke tattaunawa kan ya kamata alal akalli mutum duk lalacewarsa kar a ce wata nan ya fita bai yi sauka ɗaya ba muka tsara maganar akwai wanda mun san suna yin sauka uku a kullum akwai wanda mun san suna yin sama da haka akwai wanda suke yin ƙasa da haka iya gwargwadon yin mutum iya gwargwadon abin da zai yi to dai duk muka tattauna wannan muka gama alhamdulillah wanda kuma wannan shirin ya yi samara sosai ya ba da fa'ida ya ba da amfani sosai sakamakon tunda muka tafi yan uwa daga guri-guri banda na nesa banda na cikin gari masu tambayar me ya tsaye da shiri me ya tsaye da shiri an daina shiri suna saurare ana kaza na ce musu to ai ba tsaidawa aka ba kawai canjin tasha ne saboda ramadan in ya zo akwai programs na addinin musulunci da yawa kuma akwai malamai da ake sassawa da yawa to mu ma hakan ya zama na bamu ban iska ne haka gare mu mutum zai samu damar da zai yi wasu abubuwan muhimmai waɗanda su ma suna da muhimmanci kamar yadda shi ma shirin yake da muhimmanci alhamdulillah to don haka ramadanu ake tafiya a ce to hutun kenan za a ce ko kuma dai canjin tashar canjin tasha to canjin tashar ka dawo hutu eh shi ne ai ai ba za a dawo ba eh to muka tafi a ramadanu muka je mu wani aikin wanda ba a rediyo shi za a ji shi ba kuma alhamdulillah an yi an gama lafiya wanda daga cikin kuma kalubale to ai ni ban sai ba wani kalubale gaskiya ta yadda mutane suka karɓi shirin yawwa ɗari bisa ɗari ba za a ce akwai kalubale ba lokacin da aka samu na katsewarsa gashi mun faɗi dalilin da ya sa ya katse kuma dama a al'adar shirin ana yin haka in ramadanin ya zo ana tsayawa sai ramadanin ya huce kuma ba iya wannan program ɗin ba ne akwai shirye-shirye da yawa da gidajen rediyo da yawa da suke gabatarwa wanda in dai azumi ya zo ana dakatar da su sai bayan azumi sai a dora a ci gaba tun da wannan shi mustamirin shiri ne tsawon shekara za a yi da sati sai dai an sami wani abu da ya kawo yankewarsa to nan kuma darura ce ta dan adam kuma daga cikin abin da shi sun faɗa daga cikin amfanin shirin na akwai yan uwa mata haka wata baiwar Allah a gadon kai take shi tana bin program din tana bin program din tana bin program din sai ta ce ita dai abin nan ya burge ta ita wallahi ɗanta yana makaranta ya yi islamiyya haka irin islamiyyar nan da ake yayi ta kuma yana makarantar boko ya yi nisa fa ya kusan gama wallahi ta dalilin shirin nan ta ce yaron nan ya dina makarantar nan tsangaya za ta mai da shi kawai wallahi sai ga waya ta afu jajin da azumi ta kira ni ai akar makalla wannan shirin naku ni fa ya sa so nake dana sai ya zama gwanin qur'ani nace in Allah yadda ku zai zama tace in Allah yadda ku zai zama maganar da nake ajiyar nan sai ta kawo yara tace gashi sunan shi Salim kuma yanzu maganar da nake maka na kai shi akwai wata babban makaranta a wata unguwa nan kusa da mu saboda ta yi kokarin tsakanin mu da ita da nisa tana ga dan kai ina fage ya yi nisa da yawa Mm.
wace makaranta za a saka wace makaranta za a kaza na ce ki je duk makarantar da kika samu in dai ta alqur'ani ce sosai ki je in Allah yadda Allah zai buɗa masa anan ki kai shi to akwai wata makaranta nan Konat Diso ta samu ina ji makarantar su malam Mudassir ce mahaifin su nan makarantar su ina ji nan ne saboda yadda ta kusanta mun na gano kamar nan ne to dai ta kai shi dan ta ce kuma sun fara karatu alhamdulillah na yau yaron tambayoyi na ba shi shawarwari cewar ga abin da ya kamata ga yadda za a yi ga yadda za a yi to kaga dai karshen zance wannan shirin yayi amfani da an yi hadiyar lawa bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am haka ma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya shirya da mutum ɗaya ta dalilin ka ya bi ma alherin a tara ma duk dukiyar duniya gaba ɗaya to kaga ko iya wannan iya wannan a ce shi kadai aka samu yaron fa ba wai baya karatun addini ba yana yi ba wai a'a akan tsarin da yake ba akan tsarin tsangaya yake ba bayanin tsangaya irin kawai abubuwan da ake tattaunawa ta ji an ɗauko abu daga tushe an kai shi har ƙarshe ta ji an ɗauko magana baƙi an kai shi lafiya an ɗauko na wasali lafiya gambiza lafiya haɗawa yankawa tamme da kamme komai an yi lafiya sai abin yake birge ta kuma gashi tsarin da suke kai a gidan da ita da mijin da yaran da sauransu ba irin wannan tsarin bane ai wannan in muka dube shi abu ne muhimmi ba kaɗan ba canza mutum daga kan abin da yake kai ya koma wani wannan babban abu ne to ni wannan ina sa shi a cikin tarihin wannan shirin daga cikin abin da yake muhimmi ba zan manta da shi ba kuma Allah ya saka da alkhairi su musamman gidan rediyon na gwani alasan kayi kalmomi masu kyau masha Allah Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwarsu Allah kuma ya daɗa mana irinsu ya goya musu baya ya goya mana baki ɗaya amma lallai wannan kan ba karamin abu suka yi ba don kusan za mu ce su ne tilo waɗanda suka ɗau wannan tsawon lokacin ana gabatar da wannan shirin kuma lillahi billahi billahi a yanzu fa wani Wani ce al- zancen?
wani albashin na'am wani jan hankali za ka ga mutane dangane da kokarin da shi aminci rediyo ya yi na gudanar da wannan shirin tsawon lokaci ba tare da sa hannun ɗaya daga cikin wasu mutane wanda ba aminci rediyo ba wanda kira za ka ga al'umma da su kawo
abin nan da gudunmawarsu gudunmawarsu a To, kan wannan shirin gaskiya babban zan hankalin da zan yi shine mutanenmu musamman zan yi kira gwamnati mawadatanmu da kuma mu kanmu kowa a matakin da yake gwamnati ta taimaka yadda take ɗaukar nauyin wasu shirye-shiryen ake yin su da tallace-tallacen mun san duk shiri yana da amfaninsa duk talla yana da amfanin da yasa ake yin sa to amma fa mu sani cewa ba su kai ƙur'ani ba duk abin da zaka tallafa a yi shi bai kai ka tallafa a yi alkur'ani ba ko bai kai ka tallafa ƙur'ani ya ci gaba ba to don haka gwamnati a matakinta yana da kyau ko dai ba a ce an ɗauka duka ba nauyin airtime ɗin nan ko ba a ɗauka duka ba a ɗau wani ɓangare a ce an ɗauka a ci gaba da gu- gudanar da shirin nan sannan na biyu mawadatanmu sani cewa ba iya a wajen ka ɗau kuɗi ka bada ko ka ɗauki wani abu muhimmi ka yi wani a'a akwai abin da yanzu wannan shirin irin gudunmuwar da yake bayarwa musamman mu ahalin ƙur'ani da muke a tsangayance a gida irin gudunmuwar da shirin yake bayarwa wajen warware matsaloli da mishkiloli waɗanda suke a tsakanin makaranta misali ba matsaloli a tsakaninsu ba a matsaloli na warware abin da ya rikitar da su na karatu cikin sauƙi a albarkacin wannan shirin sai ka zuwa mutum ya kirawo waya ya ce ai ni da kaza kaza nake fahimtar sa da kaza kaza nake fahimtar sa amma yanzu gashi alhamdulillah na samu sauki ta dalilin wannan shirin da nake ji naku to kun ga in aka ɗauki nauyin wannan shirin aka ba da tallafi aka ba da gudunmawa ya ci gaba kaga an tallafi masu koyon karatun nan a gida ba kuma iyayen tsangaya ba har waɗanda suke ba tsangaya ba har masu islamiyu saboda yanzu abin da ka san zance shi yake tashin zance akwai wani ɗaya daga cikin HOD HOD shugaban tsangaya daga cikin manyan makarantu na garin nan ya kira ni a waya HOD ne na wani bangare na kismi na koyar da karatu a cikin manyan makarantun ba amfanin sai na kama sunan makarantar da sunan shi da rediyo ce ya kira ne yake cewa wani wannan shirin naku ina bibiyar shi yayi yabo ya addu'o'i na alkhairi masu yawa yace kuma shawarar da nake bayarwa da Allah wannan harjin da ake tattaunawa a ciki da logogi da abubuwa muhimmai da ake tattaunawa ce bai kamata ku bar su tafi saba halalan haka ba komai ba yace kamata a yi kaidan su a rubuta a littafi yace musamman mu da muke da yara yan islamiyu yace wallahi wannan zai taimaka mana haddar da ake yaro ka je ya haddace qur'ani a islamiyya shekara uku baya ka neme ta ka rasa ta lalace ya ce mun san da wannan ba iya ku ne kuka sani ba ya ce yaro zai yi hadda shekara uku shekara hudu ta yi nisan duniya shine shekara goma da ya shiga rikita rikitar duniya an yi aure an shiga san an fitan sun sai ka nemi karatun karasa kar mata su ji labari ban fahimce ka ba eh shine abin idan da abin da nake so in gane na'am kana so ka ce min mafi yawanci karatun tsangaya shine mafi inganci fiye da karatun da ba na tsangaya ba Eh, to ai dole ne ai ai turmin dakan tilawa wani miss babu ai an ce allo ne a hausa ma kenan fa Na'am.
Eh, a yadda a yadda karin magana hausa yake faɗa an ce turmin dakan tilawa shine allo in dai ka sa allo ka biya shi sau dubu dubu kai sauka kamar goma sha biyu sha biyar yanzu ka haɗa da wanda zama ya haddace lokaci ɗaya in ya dawo ai ba zai haɗu ba Eh, ba zai haɗu ba a kan kulla ai wannan ai zancen ai shi zancen gaba ɗaya kowa ya sani ai da wanda ya yi islamiyya tunda duk mun san na islamiyya mun san na Allah ai ban san da muke Eh, ai ba haɗi kwata-kwata.
ɗaya daga cikin magabata Allah ya gafarta ma Allah ya ƙara masa lafiya yana nan dare Amin.
kusan in ce ma ina tare da shi a wajen nan yake wata hikima yake nake ce masa nake tambaya sai yake ce min malam mutumin da ya iya lissafi ya iya lissafi cikakken lissafi amma zai rike kwakwalwarsa amma ba zai rubuta ba da kuma mutumin da ya iya lissafi cikakken lissafi bayan ya rike wannan lissafin kuma zai rubuta wani ne wanda ya fi inganci A rubuta ce mana.
Na'am.
Tunda kuma ga shi har cewa yanzu.
ake ma in za ka yi sakatare da ɗaya daga ciki wanda za ka ɗauka Ah, Yawa. Daga wani ya fito da kansa.
Wanda za ka ɗauka wanda Eh, Allah Allah Allah Allah ya Bayan ji gani.
shi to bari saboda saboda yanayin lokaci masu sauraron mu da ya kai ba kamata- su ji mu ba kamata a ba su Ya ga dama wata wasu dama.
Ya wasu, ya Mun wasu.
shiga mun mun shiga lokacin sa har da minti ɗaya to.
amma shiga Mun shiga da minti ɗaya to za a iya tuntuɓar masu saurare akan sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai. Sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai ko kuma sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. Sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. Na'am, assalamu alaikum.
alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare
suna na awwal ba matsala a wasan baya Allah ana ka raba mu da matsala mala awal Ah, ina gaisuwa ta musamman ga waɗannan manya-manyan bayan Allah masha Allah muna na amsa littafin Allah alƙur'ani da duk masu dafawa alhamdulillah amin kuma wannan shiri muna bibiyar sa a koda yaushe a matsayin mu na ɗaliban Qur'ani kuma muna jin daɗi muna karuwa sosai alhamdulillah Ah, babban jan hankali shine ga sauran hukumomi musamman gwamnati lallai in addini ake magana abin da ya fi komai a tsarin addini shine alƙur'ani gaskiya ne domin shi ne constitution din addini duka komai yana cikin su kamar yadda Allah yake faɗa gaskiya ne saboda haka gidan rediyo aminci kuma wannan hidima da yake shi ya nuna ya shiri tuta kula da bangaren tsangaya in maganar gaskiya akwai bangarori da ake karanta alkur'ani amma gamsassan karatun qur'ani musamman a nahiyar mu mutum ya iya fahimtar da yadda ya dace gaskiya sai an koma bangaya gaskiya ne da aka waɗannan gwanaye Allah ya saka musu da alhairi su Ah, kamar rediyo aminci Allah ya rade musu jan gora ya ƙara musu daraja saboda darajar alƙur'ani amin mala awal Ina tare da ku ɗari duka Allah ya saka da alheri da inuwar matasan fayyar tijjaniya da kira zuwa ga asirin musulmi.
masha Allah mun gode mun gode mun gode barakallahu fikum na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum salam.
da wa muke tare
Ina wani kuna magana da Bashir Abdullahi Kufa.
malam bashir marhaba
Barkan ku da hidima ga littafin sarki Allah ya ƙara muku kwarin gwiwa.
amin ya Allah amin ya Allah tambayar ko karin ya mu tsara mai da hankali akan rijistar da mu akan karatun alkur'ani ya fari amin amin ya Allah amin amin Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da madalla alkhairi madalla mun gode mun gode masha Allah na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam da wa muke tare
Ni ba wasu mun da kuma ƙara yi.
a waduma kana lafiya
Ai Allah an sallah lafiya.
lalle ka ta ka taka babban sa'a yau Muhammad Sani baya nan Ni gida din gida ba. An dawo ko ga kin da ga mu ma za mu ci gaba da fafa ta irin na fara.
ko Allah ubangiji ya bada kudin batiri da kudin caji Eh, da za- da za- Ai kara mu da rediyo a cikin.
Ah.
Allah ne kan zango.
Ah.
Kana da saurara da kamu.
to amin ya Allah mun gode sosai Allah ya saka da alheri ba da mu Gode. Ai da. Gode malam.
insha Allah zai yi na'am salamu Salamu alaikum alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Haramai zarka da shiri.
barka ka dai ina gajiya
Wani lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Ina magana da Suleiman Zakariya Matinawa.
to ma dalla malam sulaimanu an yi sallah lafiya ko Alhamdulillah muna jin wallahi shi yana ƙayatar da mu. Allah ƙara lafiya.
amin ya Allah ga gwanaye kana tare da su tambaya ko ƙarin bayani ko addu'a Muna tare da gwanaye Allah ƙara lafiya to malamai.
Allah ya saka da alheri mun gode sosai mun Amin gode amin amin Allah ƙara ɗaukaka Masha abin Allah.
rediyo.
amin amin amin amin masha Ina Allah.
gaida shi aibin ya tunawa, shi ma dai ina tunani yana nan dai yana tare da ku don ma ma'abocin irin ne.
to alhamdulillah insha Allah Allah ya sa ya ji ka madalla insha Allah Eh, wato mun taho da zancen sai nake faɗa wancan da ya ce a yi wannan littafi sai yake ba da shawarar cewar ya kamata da Allah a taimaka in aka yi musu wannan abubuwan da ake tattauna musamman yadda ya ji an kamo daga fatiha da nan wani ibrahim an ɗauki kalmomin alhamdu maganar lillahi billahi fillahi alallah irin wa'annan dai da Rabbi, nau'o'insu da Rabba, rabbi da rabbu da rabbu irin wa'annan gaba ɗaya ce to yanzu kaga in aka ɗauki takaitattu takaitattun aka haɗa ya ce za su yi amfani sosai kuma za su taimaka kwarai da gaske saboda su musamman shi tun da ya yi san irin wannan tsarin namu ya ce ya ga tasirin irin haka in aka gwada wa yaran da irin wannan tsarin misali abu kaza su kaza ne abu kaza ga yadda suke da na guri kaza da na guri kaza ga yadda suka yi na guri kaza da na guri kaza ga yadda suka yi to wannan yana taimaka musu kwarai da gaske wajen riko karatun ga wani na ga ya shigo to ta yanke To ai shi ne ai dai.
gani wannan maganar mun tattauna ta da shi bani ibrahim Na'am.
sahara da dama Mm.
irin wannan dinnan Mm.
eh, har ma muke tattaunawa nake daga cikin masu karfafa shawara Mm.
kan cewa da yadda za a jure a biyo abin din Mm.
yadda aka ɗauko shi nan kar a bar wani guri kar a gaggawa tunda abu ne ba na abu ne ba na yau ba ba na Gaskiya ne.
gaggawar ba gaskiya ne to in aka yi na ce a rubuta a yi kaza duk wannan wallahi Wallahi, mun tattauna Aka yi wallahi, aka sosai, rubuta nan sosai.
gaba zai yi ma'ana zai yi amfani sosai da gaske sosai da to gaske kuma bangarorin suna da yawa kuma duk Mm.
waɗannan wato ba za ka same su a ingance ba ka san irin waɗannan akwai su za ka dinga ganin su a social media za ka Kwarai.
ganin su a waya za ka ganin su kwarai a whatsapp kwarai an ce a wasu mujizun qur'ani an ce harafi kaza harafi kaza kalma kaza Mm.
abin mamakin Mm.
kai dan tsangaya in ka bi wannan sai ka ga sai dai ka zama daga cikin masu taya murna tunda ka san mutum yayi kokarin sa ai kwarai ko amma sai a ce maka, sai eh, sai a faɗi abu a ce maka aya kaza ne a ce maka harafi kaza ne shi ya nuna qur'ani ya nuna mujiza kaza sai ka to ga in ka mu da mutu bin ba wuya a gumu da ka bi ka bi sai dai ka kada kuma kana murna kana eh yayi yayi yayi saboda shi kullun dan adam abin da aka sani a karfafe shi A karfafe shi, eh, kwarai da amma gaske.
inda dan dangayen ne zai yi to Ah, shine fa sosai da ka bin gaske, fa shine ai sosai.
yawwa za ga In an mun za a ji, eh, lallai hakan yake.
wasu wasu wajen kirgin ne tunda ba su yi katin a tsangayar ba wani abu Kwarai.
ya kamata ya kirga da shi da shi Kwarai, ba.
kwarai wani da kuma bai kamata ya sa da shi ba ya sa ya sa da shi kwarai shi ko dole ka a samu gaskiya ne wannan eh, saboda gaskiya ne rashin sabon Eh, za ku iya bi kan Asalin.
sufuli tara sufuli takwas Eh.
biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas ko sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai wannan su ne da lambobin da za a iya kira a kansu insha Allah na assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malamai Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
amin ya Allah kuma kai tsaye kuna tare da Haruna Ibrahim Taku da ke garin gaban da harsunan masha Allah malam Aminu
Habu Habu ba.
an yi sallah lafiya Alhamdulillah.
to ma da Allah alabaka To da farko muna fatan Ubangiji Allah ya samu a inuwa alkur'ani mai girma.
amin amin ya Allah A gaskiya kam duk abin da mutum zai ya zanto to gaskiya kam ya girmama alkur'ani mai girma.
gaskiya ne Inda da shi aka taso da shi aka yi mana hudu ba.
Mm.
yauwa Gaskiya to ne.
ubangiji dai Allah ya ƙara ɗaukaka ko ku kanku da kuke daɗa fashin baki akan alkur'ani amin amin ubangiji Allah ya ƙaro ilimi Amin, ya Wasu Allah.
kuma da muke saurara Mm.
ubangiji Allah ya ba mu ikon ji da kuma yin aiki da shi Mm.
sannan kuma dukkanin wanda baya duba shi to ubangiji shi ma Allah ya ba shi ikon da zai dinka dubawa amin za ta cewa alkur'ani ko baka karanta shi ba ka kalli surorin nan kana da lada a ciki gaskiya to ne ina ga kan ba abin da za a ce za ka buɗe ka kalle shi ka samu na dama irin alkur'ani Mm.
to kaga kam ya kamata mu dinga amfani da shi ba wai a dau waya ba a yi ta duba a ce za a dau awanni ana danne danne a kai gaskiya ne kaga gaskiya wannan ne ba hanya bace mai kyau gaskiya kawai ne ka ta- ka tara akan alkur'ani to insha Allah kai ko kallon ka kace wallahi Gaskiya ne ba kama wannan.
iya ba to Gaskiya ne insha wannan.
Allah za ka dinga samun wani nishadi a jiki gaskiya ne kuma gaskiya fahimta a kan tsadin Mm, ka san mu gaskiya dai ne.
ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da shi Allah ya dauka amin amin ya da Allah cewa dukkanin abin da suke kan su ma wannan abu matan mu dai Allah ya mai da gida lafiya Amin.
a lafiya daga agonar Ibrahim ta kuma Amin.
mai nauri ido amin ya Allah to alhamdulillah kai kai ne waya ta karshe mala bakar mun gode Allah ya saka maka da alheri amin to lokaci yana hararin mu gani alasan cikin sakan goma sha ishirin malam samu gani yaron za gaskiya a karkare ne mana da akwai shi wani abu da yake motsa mini ya fi shekara bakwai Mm, in Allah ya da a cikin wannan shirin ya kamata mu tattauna a kansa na'am wato ni wannan baiwa ta 'yan tsangaya a cikin al'umma ni dai tana burge ni alhamdulillah to kuma shi bayani Mm, wato wani irin abu ne mai tasiri ga ɗan adam Wannan kai tabbas.
ta kai ga ma shi Allah a cikin halittunsa Mm.
kamar yadda ba wanda ya karrama irin ɗan adam Mm.
ba wanda ubangiji ya ga ya tsaya wa bayani fillan da Fillan irin ɗan adam, shi gaskiya yasa bayani yake amfana da ɗan adam Gaskiya ne.
magana ta gaskiya Mm.
wallahi samun waɗanda suka iya yi wa ƙur'ani irin wannan filla filla ɗin a cikin Kala-kala da al'umma, kwalkwalewa, wallahi.
wallahi ko ko al'ummar ko kabilar banu hashim ce wallahi to billahi lazi ta yi alfahari da waɗannan ai mutane kwarai shabaran kaɗan To gaskiya ne gaskiya amma bayanin din shi zai sa mutane Su gane.
waye da Allah wai a cikin su Sosai kuwa.
waɗannan mutane da suke cikin nan namu me aikin su Sosai ya matsayin kuwa.
su yake wani irin mukami Sosai, kambi ne suka sosai.
rike ne wanda babu shi a sosai kuwa sosai da gaske Eh, Allah Allah ya ya saka yarda da alheri wannan insha Allah matashi ya ce mai kyau gwani amin darakta
Masha Allah akwai abun da na so in dan abun nan tun a farkon abun nan din na a magana ce wacce kusan sauran yan uwa wasu daga ciki zaka ga wani in aka ce mai aran ma a wasu wajajen yana dan damuwa haka baya so a gaya mai wannan kalma to ya kamata a dan eh yi hadina zin na a jin jin wani nakasu Gaskiya ne.
tunda kowa kowa akan harkarsa Mm.
alhamdulillah yana jin daɗi to ina so akan wannan kalmar ita ma a dan yi abun nan dai ko da a gurguje ne insha Allah ga mala Insha abba koki gwani abba koki shi ma yana daga cikin bakin mu da muka zo ai mana afuwa ba mu gabatar tun farko ba sai kai sallama da masu sauraro Asirra assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi Masha Allah muna mika jinjina da gidan wannan rediyo da bisa kokari Mm, namijin kokari da yake yi akan harka abin da ya shafa alkur'ani insha Allah Allah ta'ala ya kara ɗaukaka shi Mm, eh, kuma Allah ya kara masa kwarin gwiwa mm, kuma wata nasiha da jan hankali ga iyaye mm.
ya zama wajibi ya'yanmu mu dage akan su iya qur'ani gaskiya ne gaskiya ne ya zama wajibi Gaskiya ne.
wajibi ne lalle Gaskiya ne, lalle ka gaskiya ne.
tabbatar da cewa in dai kai musulmi ne ɗanka ya iya karanta alkurani tun daga Alhamdulillah.
bakar hannasi Alhamdulillah.
san samu ne mai haddace shi alhamdulillah Allah ya saka da alheri mun gode sosai ta salamu alaikum Wa wa alaikum rahmatullahi wa salam.
barakatuh gwanayen mu da suka yi tafiya kamar gwani isa ka shahara da gwani ibrahim ya dahara Mm.
daga kan hidimar alkurani allah ya dawo Allah mana ya da su dawo lafiya da ku lafiya Fatan Allah mu sallah kuma ya lafiya.
tsara mana Amin.
Allah ya kai mu sati mai zuwa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ya nuna yadda mutum zai rayu shiryayye da mu'amala da iyaye na zuwa yayye da dukan salon da ka sa a gane ka wayayye dukanin